الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a sha takwas ga watan Zulka'ada hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446 a kalandar nasara kuma sha shida ga watan biyar dubu da ashirin da biyar kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta juma'a muna karatu a wannan littafi mai suna zahiratu za'fil iman alamomi masu nuni ga raunin imanin mutum in mutum ya tsinci kanshi cikin ɗaya daga cikin abin da malam ya ambata kuma kowane tattare da dalilai kuma ingantattun dalilai to abinda ke faruwa imanin mutum yayi rauni yanzu akwai bukatuwar mutum ya karfafi imanin shi ko ya yawaita shi ya bashi kariya ta hanyar nisantar ayyukan sabo wanda suna daga imanin mutum da kuma ƙara ayyukan da'a wanda su ma suna daga imanin mutum za mu tashi lamba ta takwas karkashin bangare na farko na al'arab kamar yadda ya shirya su al'aradu wal asbabu da kuma al'ilaj to alama ta uku da ke nuni ga raunin imani ya ce wa min mazahir za'fil iman wannan littafi wallafa ce ta wallafa ne na al'allama muhammad salih al-munajjid hafizahullahu ta'ala na takwas ya ce wa min mazahir za'fil iman yana daga alamu masu nuni ga raunin imani adamu lagazabi idan tuhikat maharimullahi azza wa jalla rashin yin fushi rashin nuna jin daɗi idan an keta alfarmar Allah nan ce maharimullah shine an aikata ababen da Allah ya haramta ababin aqida Allah ya ce shi ɗaya ne a babi na ibada ya shar'anta sallah azumi neman ilimi da sauransu a babi na mu'amala saye da sayarwa zamantakewar aure aro haya jingina ko a babi na ladabi lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani la taj'alu al haqqayn haqqan wahidan min ghayri tamyizin wala burhan kowa na da haƙƙin shi Allah na da haƙƙin shi bayi ma na da haƙƙin su to ka baiwa Allah na shi haƙƙin kawai sai aka ƙi baiwa Allah haƙƙin shi aka ƙi wa Allah ladabin da ya kamata a yi ko kuma aka ƙi wa iyaye ladabin da ya kamata a yi musu to kawai kai kuma kana wurin sai kai kunnin uwar shi tun da dai ba kai aka taɓa ba shi ma wancan ya je ya jira kayan shi to alama ce da cewa imaninka bai cika ba imaninka na da rauni amma masu imani za su iya yafiyar duk abin da ya taba su amma ba za su iya yafiya da kau da kai ga abin da ya taba haƙƙin Allah ba zai bayar da misalai da dalilai yace li anna lahabal ghira domin harshen abin nan ko huci na kishi mana hucin kishin Allah da kishin manzon shi sallallahu alaihi wasallam da kishin addinin shi da kishin musuluncin shi da risalar shi fil qalbi a zuciyar irin wannan mutumin kadin tafa'a ta riga ta bici wutar da ya kamata ta rika ruruwa duk wanda ya keta alfarmar addini da alfarmar Allah da manzo wutar ka ta fito ta lashe shi kai ta ka ta mutu kaga shikenan ba caji ba za ta dindama ruwa balantana ta kona mujirimi yace fa ta'affalatil jawarih daga nan sai zukata sai suka samu lalacewa in an ce ta'affala abu ya daina aikin da ya kamata yi shi yasa larabci zaka yan ce ta'affalatis sayyara ko ta'affalatil dabbaba mashin din ya lalace saboda me ya ki hawa saboda mashin ko zikiri ya fara yin dai bai hawa ya lalace mala fa aka ji mashin ɗinka ya mutu amma kuma yana ta la'ilaha illallah wanda ka kai shi gun gyara kawai e tabbata yana zikiri Allah ya mai albarka amma da ya lalace to duk abin da ya lalace ya ƙi yin abin da ya kamata ya yi ta ce ta'assala to shi wannan mutumin gaban shi sun lalace saboda sun gaza yin abin da ya kamata su yi anil inkari game da musawa wannan aikin shine wajibin kowa karkashin wannan ka'idan ne ko karkashin wannan bayanin ne da wannan alamar zaga ake fitar da wata ka'ida ta gaba daya ita ce babu wanda zai shiga aljanna sai mai wa'azi karkashin wannan ka'idan ne saboda akwai wajibi a kanka in aka keta alfarmar Allah ko dai aka saba mashi ta hanyar aikata abinda ya haramta ko ta hanyar kin aikata abinda ya farlanta ko ya wajabta lallai ka musa idan ba za ka iya musawa ba ka bar wurin ka bar anguwar ka bar garin ka bar jihar a ƙarƙashin wannan ne aka haramta in ba za ka iya kare kanka ba kar ka tafi ƙasashen turai sai in ka san akwai mafita amma ni kawai ka je cikin su su ba abin da ya dame su da sallah da salati yan bariki ne yan duniya ne kawai kai ma sai ka dara cikin su kai kaɗai ne musulmi wazi'un ji da babu wazi'un sulbani babu wazi'un akalaki babu duk abin da zai zaburar da kai kai ibada kusan duk caji shi ya kare su kawai ba abin da ya dame su a kwanta ma duniya shedan ya ce oke to yayi musu kenan don ka tsinci kanka a cikin su kai ma kwas ɗinka na shekara ɗaya shekara biyu hudu biyar kafin ka gama ka zama irin su irin shi ne sai a dawo sai a ganka karkashin bishiya kana cewa kai musulman najeriya sun cika tsanani kuma ubangiji fa haka yake amma inda ya je turai ne ya dawo a yi lokacin muna turai ko ba kai sallah ba ba damuwa kaga wannan goka ta ci wannan halaka kawai to shi za ka ce a karkaje kawai ka kyale musu karatunsu in kuma za ka iya kara kanka ba laifi ka je musamman in akwai lalurar zuwa amma da dan allah kawai sai a ce wai sai ka ban najeriya sai ka tafi ingila za ka wani digiri na biyu da na uku a hausa to don allah ne hikimar a ciki shi ba hausan ma shi kanshi farfesan hausan shi ba ta shida yana cewa a kuya ai kai ya kamata su biya ka koya mata hausa amma kuma shi ne farfesa shi ne sabai zanka a to allah ba za ka ba ba yadda ba ba yadda ba amma su su zo su koya amma kan kuma ana fita fa a Najeriya da yawa ma ana zuwa Misira a koyo Hausa zaka je Misira kawai digiri na biyu da na uku eh Hausa sosai daga gani Hausa au kala ke ba karatun ba to gara ma Misira ko akalla dai eh ko kaga abun arziki ko ga jikokin Firauna akalla ka samo darasi inda Firauna ala fil ardi amma dai kasashen turai ya fi matsala to kenan kowa bisa waccan ka'idar kowa sai ya zama mai wa'azi sannan zai in ba haka ba in ka ki zama mai wa'azi to imaninka yayi rauni yace fala ya amuru sahibahu bi ma'rufin sai ka samu mutumin da gabban shi suka lalace baya umurtar abokin shi da aikin alkhairi wala yanha an munkari baya hana mummuna wala ya ta'ammaru wajhuhu qattu fillahi azza wa jalla fuskar shi ba ta taba canzawa don Allah madaukakin sarki ai wata katubara wai kaga fuskar shi ta canza jiya nake kallon wani clip wani dan majalisar tarayya tsohon dan majalisa irin masu dambu mai hawa biyar din nan yana kawo wasu ayoyi wato da bai karanta ba da yafi ayoyin gaba ɗaya ba haka suke ba kuma na gefen shi ba wanda ya zuciya ya tafi ya kamata su taka mashi burki wani rabu ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba amma ba wanda ya taka mai burki saboda ya zo da dala kawai shi ne haka wani gwamna ya ce wai rulul mu daddafina ba wanda ya mai gyara mu daddafina saboda zai kaddamar da mudu su gano shi ma ba dama ne shari'a dole ya kamata a ce honorable ranka ya dade wurin nan ba haka yake ba wurin nan ba haka yake ba to lallai inda duk ka samu kanka mafi karancin abin da zaka yi ka bata rai ne ka tobara aka saba ka bata rai daga nan ka bar wurin ba abin da za su iya maka yace wa rasulu sallallahu alaihi wa sallama yasifu hadha al-qalb al-musaba bid-da'af bi qawlihi manzon Allah tsada mincin Allah tabbata gare shi yana siffanta wannan zuciyar da ta kamu da wannan raunin bi qawlihi da maganar shi fil hadisi sahihi a hadisi ingantacce ya ce tuqradu lil fitani ala al qulubi sunnar Allah ita ce akan bijiro da fitintunu ga zukata kullun zukatan mu a haka suke in ka tsallake wannan ba wai ka sha kenan ba akwai wata a gaba wata mai alaka da dukiya kila ka kasa tsallakewa wata mai alaka da mata kila ka kasa tsallakewa wata mai alaka da son wani abu wanda haramun ne ko kin wani abu wanda wajibi ne to fitintunu ne za su ta bijiro wa zuciya annabi ya ce kalhasiri udan uda akwai riwaya ta zo kalhasiri audan auda yadda ka san tabarma a wancan lokaci an ce tabarma karauni kenan yadda ka san tabarma udan uda ka dauki wannan abubuwan kaban da aka saka sune ice ice ko sanda sanda ko fa sili sili kaga yanzu aka saka tabarma zaka ga naka nuna maka tsakiyar aka ce wannan silin ake so ka zari an baka aiki saboda ya riga ya shiga wurin ya kwanta to haka fitinar in ta zo za ta shiga zuciyar mutum yadda ka san fallon kaba da aka saka tabarma ya shige tabarmar sosai to haka yake nufi fa ayyu qalbin ashrabaha duk zuciyar da ta kaunaci ko fa kun fa ayyu qalbin ashrabaha ay dakala fihi dukulan tamma duk zuciyar da wannan itacen da aka saka tabarmar ya shige shi ai dakalat alaihi dukulan tamma shiga cikakka to nukita fihi nuktatan sauda sai ai mashi wani dugo bakin dugo sai a zo zuciyar kamar da tawada sai a dan mashi dugo a zuciyar shi dan baki haka niqatun fihi nuqtatun wani dan dugo wanda daga nan zai ƙara faɗaɗa har ya zama dige-dige hatta yasil al-amru ila an yusbiha kama akhbara alaihi salatu wassalam har abin ya har al'amarin ya kai ya wayi gari ya wayi gari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari fi akhiril hadith a ƙarshen hadisin zuciyar mutum ga yadda take fes in tana da imani idan ba ta da imani dama baka ci kana ce ai ji tana da mu'amala da jini wannan launi ne na zahiri shi kuma hasken launi ne na ma'ana to zuciyar mutum fara take tas amma idan mutum yana haduwa da fitintunu kuma baya samun kariya ko kuma mutane ba sa mashi wa'azi ba sa ankarar da shi to sai ya wayi gari zuciyar shi ta zama aswada mirbada ta zama baka bakin da ya karkata zuwa ga ruwan ƙasa almirbadu shine bayadun yasirun yukhalituhu as-sawad wani fari ne dan kadan wanda baki ke cakuɗe da shi shi yasa masu shari suka ce karramadi sai zama kamar ruwan ƙasa haka zuciyar za ta zo ta canza saboda bata zama baka ba saboda shi ba kafiri bane zalla ba ta yi haske ba saboda akwai burbushin musulunci laifin shi bai wa'azuwa ko laifin shi baya wa'azarwa yace kalkuzi mujhiyan sai ta zama kamar kofi dan an ce alkuz shine kofi da ake shan abu a ciki amma galiban wanda yake da marika kuma yake da tsukakken baki kamar irin mai kwalba-kwalba haka to kamar irin kofi ne wanda ya zama mujhiya wanda aka karkata mana sai zuciyar mutumin da baya hana mummuna ko baya hannuwa daga mummuna sai ta zama kamar kwalba ce yanzu ka je gun mai shayi da dan yar kular ka ko dan flax din ka irin dan na zamanin nan bayan ya an cika maka da shayi sai ka karkata kuma bayan yana buɗe kafin ka ankara ya tsiyaye to shine yake cewa kallahu kalkuzi mujhiya yadda ka san kofi ko flask wanda aka bude bakin shi bayan an cika shi da ruwa kuma aka kifa shi ma'ilan wanda aka karkatar da shi mankusa sama ta koma ƙasa sai kaga mutum ya wayi gari la ya arifu ma'rufa bai san aikin alkhairi ba baya horo da alkhairi wala yunkiru munkara kuma baya hana mummuna wannan zaka yi samun shi a da'irar abokai daga cin ma abokai su bakwai suna zaune ba wanda zai ci an kira sallah a tashi a jayi ba wanda zai magana dukkanin su halakakku ne kenan runduna ce ta halakakku ko kuma wani abu na sharri ba wanda zai iya magana ya ce kada a yi bai dace ba za a cuci mai kosai za a cuci waye za a yi siyayya da kuɗin jabu za a yi ma wata mace magana za a yi tsara ta ba wanda zai iya cewa babu kyau to dukkaninsu sun zama kamar fankon zuciya suke da ita babu komai yace illa ma ushriba min hawahu shi wancan mutumin ba abinda ya dame shi a zuci sai abinda aka shayar da shi ko abinda aka sa mashi kaunar shi a cikin zuciyar shi na son rai shi an kira sallah bai yi ba bai karanta alkurani ba a ranar bai taimaki mahaifin shi ba bal ba ma ya taimake su ko gaisuwa mafi arhar abin da zai yi bai yi ba a ranar amma a haka kuma zai da kila ya sata ko zai ƙarya ko zai gasgata ƙarya ko ya taimaki azzalimi to wannan mutumin zuciyar shi babu komai a cikinta na alkhairi face dangane da alkhairi ita fankoci yace wannan hadisi rawahu muslim al-imam muslim ya fitar da shi lambar hadisi 144 yace fa hadha zalimin qalbihi hubbul ma'ruf wannan mutumin son aikin alkhairi ya gushe daga zuciyar shi wa karahiyatul munkari da kyamar mummuna sun gushe a zuciyar shi watta wata indahul umuru sai al'amuran suka yi daidai a wajen shi to daga shi da sallah da rashin sallah duk ɗaya ne da shan giya da rashin shan giya duk ɗaya ne istawat fihi al'amru indahul umur faman ladhi yadfa'uhu ila al-amri wan nahyi ba wani abu da zai tunkuɗa shi zuwa ga aikin alkhairi ko kuma zuwa ga abin da aka hana don ya hannu bal innahu rubbama sami'a bil munkari yu'malu fil ardi fayarda bihi kai me yuwa ma zai ji wani mummunan aiki da ake a ƙasa sai ya yarda da mummunan aikin yayi an kama wani yayi kaza yayi kaza cikin ayyukan saban Allah sai ce za su zalunce shi yana da yanci a matsayin shi na dan adam ya aikata abin da ya ga dama fa yakunu alaihi min alwizri mithlu wizri shahidihi sai ya zama yana da zunubi irin zunubin wanda ya halarci wurin fa karrahu kama zakar alaihi salatu wassalam saboda ya tabbatar da hakan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abinda yake nufi bayan mutum ya zama bai horo da alkhairi bai hana mummuna kuma sai ya tafi mataki na sharri na gaba shine idan ya ji labarin mummuna da aka yi bayan ba a samu wanda ya hana ba sai kuma ya rika jin daɗi sai ce shi ya yarda yara yaran nan da ke shaye-shaye da ke sata da ke ƙarya da ke zina da ke luwaɗi ‘yan fina-finan nan da ke baɗala da rashin kunya da fitsara da batsa ai shi suna burge shi shi suna burge shi kaga shi yanzu suna can wata jiha shi yana nan to a ƙarshe sai ya samu zunubin yardar da yayi su da fitsara a can in aka bashi su zunubi daidai sai a bashi daya in aka ba su dubu a bashi dubu in miliyan miliyan aka ba su a bashi miliyan wannan maganar ma da yace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata fil hadith sahihi a hadisi ingantacce yake cewa idza umilatil khati'atu fil ardi in aka aikata sabo da aikin zunubi a cikin ƙasa nan ƙasa yana nufin duk duniya kana man shahida ha fakariha wanda ya halarci wannan aikin sabo kuma ya kyamaci aikin wa kana marratan ankaraha ko ya musa aikin saban da aka yi kamar na gaba anha ya zama daidai da wanda bai zo wurin ba suka je suka yi aikin sabansu suka yi banna suka yi kisan kai suka yi fyaɗe suka yi sata suka kora dabbobin mutane sai wani ya yi masu wa'azin bai kamata ba to wannan mutumin darajar shi da ƙimar shi a wurin Allah kamar wanda bai ma je gun aikin saban ba ne saboda tsabar bai yadda a yi ba kaga wannan lada za a ba shi kenan sai ya ce wa man gaba anha amma wanda bai halarci wanda ya faku shine wanda bai samu halartar wurin saban ba laki sai dai faradiyaha sai dai ya yarda da aikin saban da aka yi kana kaman shahidaha yana daidai da wanda ya aikata aikin saban shi ma sai ya ce to su nawa ne ta ce su goma ne a daji amma su ɗari biyar ne a cikin gari irin maganar da malam murtaza ke faɗe ko asada malamin nan na sakkwato turus zambin ni to akwai barayin daji akwai barayin binni zanibin daɗe shi yana daji ya yi ɓanna ya kama goma ya yi fyaɗe ya kashe wani na nan a gari kuma yana kiran shi to gobe ku shigo garin nan lallai yanzu nan muka gama security meeting akwai matsala za a zo da sabbin fuska ku bar shi sai zuwa gata to da shi da su duk ɗaya ne kan je lahira zai gani yanzu dama ba ana jiran waye yadda bane a da ba yadda shi mala'iku dai sun rubuta an ba su oda wannan hadisi rawahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya rawaito da shi wa fi sahihil jami' yana cikin sahihul jami'i fa hadar ridha minhu wannan yardar da yayi wa huwa amalun qalbi aiki ne fa na zuci auratahu manzilata shahidi fil ismi ya gadar mashi da ya samu matsayi irin na wanda ya halarci mummunan aikin a wajen ba da zunubi so da ka zunubi na alama ta takwas mai nuni ga raunin imani a yi aikin kuskure a gaban ka kake magana marra aminkum munkara falyughayyirhu bi yadihi in ka ga mummunan ki ka canza da hannu akwai abin da ba za ka iya ba to annabi sai ya ba mafita fa in lam yastati fa bi lisanihi in ba za ka iya ba ka hana da harshe fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu iman in ba za ka iya ba ka kyamaci abin a zuci kuma ka tashi ka bar wurin annabi ya ce wannan shine mafi raunin imani har ma a wata riwaya yake cewa walaysa wara'a zalika min al-imani habbatu khardal babu imani daidai da kwayar komayya na imani a zuciyar mutumin nan in har za a yi mummuna kai baka ji kyamar a abun abun ba annabi ce ba imani ko kadan a zuciyarka ba imani in ka kalli tarihin magabata za ga eh to lalle zukatan su na cike da imani mutum ya tausaya yanzu ka duba Umar Abdul Aziz fa khalifa in ga dama ka ce shugaban kasa kaza in ka samu wani gaugawo gabo a cikin mu sai ya rika ce maka ai kasance ce fadi to Umar Abdul Aziz inda ya mulka beninka Najeriya ba ya kai nahiya biyu amma haka zai tashi wani lokaci tsakar dare matar ta zo ta ce mai gida lafiya ya ce wallahi tunani niki ila yanzu matafiya na can a daji sun yi dare mu gwamnati ba mu gina masa ɗakin baki ba idan na je lahira aka tambaye ni me yasa na bari suka wahala ya zan ce ma Allah tunanin wata amsa zan bayar ta sa na kasa bacci gari na wayewa sai ya kira minista a je a yi duk kilomita biyar a yi ɗakin matafiya a sa gado a sa katifa a sa firiza a yi komai dare na yi maka kawai ka buɗe ka shiga ga hita ga sola yanzu haka yi kamata yi ai tun daga kansila har shugaban kasa su shirya tambaya fa yasa annabi ya tausaya da ya ji an baka mukami ya ce wayyo Allah ya ce sun gama da kai kana dab da shiga aljanna sun mai da kai baya lissafi ya dawo baya mala amma ka duba har fassa ake ko bana amana kun taɓa ba shi fayyaci amma ko ya dawo ya ce ku sake ba shi ok zai gyara ko za ku gyara shi a haka gari na wayewa wani lokaci kuma a gaishe ya ƙi bacci a ce menene ce wallahi raƙuma yake tunani a daji saboda an san labin su da hanyar da suke bi ya kamata a rika gyara masa kaya musamman su da suke da bisa to daga gari na wayewa sai a ɗauko mai kula da daji a ce to a je daji din da gara kuma na bi ciyawar kayan nan da ta sauko kan hanya a rika yayyanke musu dan su ji dadin wucewa kada ya je lahira ce raƙumi a daji kaya ta soke shi kai shugaban kasa kana ina zai iya cewa ya nada minista shi ma ministan za a tambaye shi amma dai kai yanzu kai za a fara tambaya musamman kai ka fito ka ce a baka kai ka fito ka ce a baka kwarai kwarai ko a china ma kaman a china ne ko cikin kasashen turai wannan kududdufin kwaɗi na tsallakowa su zo nan motoci na take su sai aka tausaya bai kamata ba suna da yancin sarayi sai aka yi motocin flyover kwaɗin na bi ta ƙasa aka gyara musu kwaɗo ba kaga kwaɗo ya fi wasu a wasu ƙasashen ƙasashen turai suna kamantawa Gordon Brown shugaban ƙasar Prime Minister Ingila har ya sauka kusan bai da mota mota ba Prime Minister a Ingila ba jirgin ƙasa yake shiga je office zai fito daga gidan shi zai zo da keken shi sai ya daura keken da safe haka da safe za a gan shi ya hau keke ya siyo biredi mun ga ce 5G na Prime Minister zai zo in ya zo shi ma ya dan daure yadda kowa ke daure ka dauki ya shiga inda layi kuma layi zai bi kuma ko kawai da kaga prime minister ne kan a jikinka bawan ka ne shi baran ka ne shi ya kamata ya daga maka kafa akwai da ya shigo jirgin kasa an cike kujeru mutane suka daga kai an gane kowaye uban waye sa ya latti ba wanda ya bashi sai haka ya koma wurin da aka ada jaridu ya rika karantawa har aka je inda zai sauka ana zuwa ya sauka ya fita amma namu radda aka ce zai zo wurin in kana da hidima ka tafi dukan tsiya za ka sha wani ɗan uwanka tada ka sha sha sha shi zai dake ka duk wanda yana tabi da za a tambaya a lahira aikin ja ne ba so da aka duk sadar ga an yi wani abin nan na kuskure dai sai ka gyara to sai alamun rashin imani na tara alamun raunin imani alama ta tara wanda shine ma wannan maganar shugabancin yace wa minha yana daga alamun raunin imanin bawa hubbuz zuhuri son shahara wannan cutar tana nan to Allah ya sa dai masu shiga social media a yi masa like da comment da following da waye to ko da kishon nan harkar kasuwanci ce ko eh wannan business ne kan ba laifi tallaci amma dai duk mutumin da ke so ya shahara to galibin sai ya take wasu ɗaukaka da shahara da fice da suna na Allah ne ka bari in ya ƙaddaro zai ɗaga ka zai ɗaga ka kama wani da ƙarfin tsiya shi zai ɗaga kan shi in ka kawo wani ra'ayi ko wata shawara ya fahimci za ta danne tashi ko za ta karɓu sai ƙoƙari ya ga bayanka sai ce hubbun zuhuri son bayyana son shahara son fice wa hada lahu suwarun wannan yana da launuka yana da kaloli mabambanta minha daga ciki ar-raghbatu fi ri'asa kwadayin shugabanci wal imara da jagoranci duk wanda kaga yana son ya zama shugaba akwai alama raunin imani a zuciyar shi sai idan ta zame mashi lalura ta ba yadda zai yi irin yadda annabi Yusuf ya nema ko qala rabbi ij'alni ala khaza'inil ardi yace a sanya shi akan me akan madafun iko na ƙasa qala ij'alni ala khaza'inil ardi inni habibun amin inni abinda inni hafizun alim ko inni hafizun alim qala ya ce wa firaminista ij'alni ala khaza'inil ardi ka sanya ni a mai kula da taskoki na ƙasa in ga dama za ka yi cewa ministan abinci in ga dama za ka yi cewa ministan gona da sauransu ya ce a sa shi a wannan kujerar inni hafiz tabbas ina da amanar da zan riƙe sannan alim kuma ina da ilimi ina da ilimi kaga siffofi biyu annabi yusuf ya faɗa nan a suratu yusuf qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim annabi yusuf annabi musa alaihi salam shi ma siffofi biyu aka faɗa game da shi lokacin da wasu ‘yan mata guda biyu suka zo shan ruwa suna jin kunya abinda ya faru ya faru a suratul kasas a ƙarshe ya zo ya ɗaga masu marfin rijiyar suka shayar da dabbobinsu ɗaya da ta koma ya abatista a jirhu baba ka ɗauki mutumin na aiki kenan ka ba shi amana ta wani ɓangaren jagoranci inna khayra manista ajarutal qawiyul amin mafi dacewar wanda zaka bashi jagoranci shine mutumin da ya zama kawi mai karfi amin amintacce wannan amin din a kasas ita ce hafiz a yusuf can aka hada da hafizun ali nan kuma kawiyun amin in ka hada sifofin hudu za su baka siffawi ya zama amintacce ya zama mai ƙarfin iya wannan shugabancin ya zama mai ilimin sanin wannan shugabancin to an kaga mutum na son shugabanci yana son waye imanin shi ne ya rauni nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasiha da ba da ka'ida amma ya faɗi maganar ga Abdurrahman ibn Samura amma dai yana nufin mu gaba daya yake cewa wa adamu takadiril mas'uliyyati wal khatari da rashin kallon nauyin shugabanci da hadari da hadarin shugabanci shine sai mutun ya zama imani shi ya rauni sai rika kallon shugabanci akan wani abu ne mai sauki eh daga cikin malaman mu ina ga Abdullahi ibn Bas ne Allah ya masa rahama yake cewa tawalli amrin nasi wat ta'amuru alaihim فيه تكاليف بالقيام بمصالحهم ورعايتهم بهي بحسب ما أوضحه الشرع المطهر yace karbar jagorancin mutane ko kuma aukowar nauyin akan mutum wani al'amari ne mai wahala da yake tilastar maka da kai tsayuwar daka wajen ganin ka aikata abin da zai kyautata mutane zai gyara halayensu wajen ganin abin da zai gyara halayensu ba wai kai abin da za ka tara ba sai na umar lokacin da aka yi amur ramada shekara ta sha bakwai bayan hijira iri-iri ya daina cin abincin gidan gwamnati ƙanzan da kowa ke ci haka ya rika ci ya ku fita da wannan aba mutane aka ce ka ci ya ce ina ba zai ce ba in yi je lahira ce ma Allah ne ya ce wa Allah ne in ƙasa na da ƙarfin tattalin arziki kai shugaba ka je ka ci soye wani ya sha garu rogo da siga da gyada mai yawa kaga kaman an alheri ne to wace kai ka ci kaji shi ma na son kaji ai ai jikinka na son kaji jikin shi na son kaji ai baka san da shi ba malam kan ma ka faɗi wannan amsar a lahira to dan me baka san da shi ba ina amfanin nada minista ina amfanin gwamna ina amfanin chairman ina amfanin kansila duk ina suke kamata yan wani gida ba a ci ba ai maza fada wa chairman ya fada wa gwamna fada wa gwamnatin tarayya cikin minti goma a bude taska a dibo abinci a bashi sai na Umar da daddare yake yawo da an samu wani labari sai ya zo wannan gidan an ce matar ba ta da miji ga marayu abincin maneja suke yi da daddare zai zo kawai sai a tala mata yana zagaye wata na yaji wata mata na cewa umar din nan Allah ya kai mu lahira Allah ya isa kawai sai ya fara karma to yara ne marayu ba ta da ko abincin za ta ba su tana masa yan dabarbaru ta zuba tsakuwa a tukunya tana ta ku yi hakuri in ta da zan tashe ku ku yi bacci ya dawo gida a guje ya ɗiba gari gyararre buhu guda ya dora akan bayan shi ya rike jarkan mai da sauran sinadarai an ce ana ya kawo a rage mai ya zage mutana yace ran lahira ku za ku dauka man bala'i yadda na dibo shi anan ku bari ya je ya samu matan nan ya zubar da tukunyar ya wanke sai da ya ga yaran nan sun fara murmushi bayan sun ci abinci sannan ya ce da safe ta zo ta same shi a wuri kaza duk lokacin bata san shugaban kasa bane muku namu ana kutu zulumatun babu ha fauka babu idan akharaja yadahu ba za ka iya ganin su ba sai da ta zo da safe kuma a gaban shi ba ta zage shugaban kasa ta ce wannan halin da muka shiga ba azzalimar gwamnatin nan ne sai da safe ta zo ta ga ashe khalifa ne sai ce a rubuta ta a ferot ai ta ba ta har abada amma a haka ya ce yana jin tsoron ya haɗu da Allah shi yasa da ya zo da su aka ce to a ba ɗanka mana ya ce ba ku da hankali in shugabancin na alkhairi ne wanda na ɗibo ya isa in bala'i na kamata ya tsaya a kaina kar ku ba ɗan umar yaron da ko sakin mata bai iya ba shi ne za ka ɗauki al'ummar al'amarin al'umma ka bashi amma mun sai ka kansilan da ke dukan matan shi kuma wai a zaɓe shi mata ɗaya ba kirɓar ta yake yi wace duke ta in ka ce ya halatta ya ce to shi ya karanta suratul nisa'in ne ai shi bai kai suratul ko suratul adfan ne ko rijal bai kai ba bai bakara ba bai ali imran ba na je nisa'i ya ji fadribuhunna bai kai wurin ba fa amma yana kuma zai fossa ya kasa rike ɗaya ku kuma ku ɗari kun bashi kanku da ranka ya dade ba za ka iya shugabancin nan ba ɗayan nan ma mun ga yadda ake gwagwagwa wasulhu khair kullum sai an yi sulhu to mu mika kanmu ne kuma a yi ta sulhu to kaga ba a san ka ce ka fito ka nemi shugabanci wa hadha allazi haddara minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da mu akai wannan shine cikin hadisin eh Abdurrahman ibn Samura din kenan annabi ya ce innakum satahrisuna alal imara na fahimci ku mutanen nan za ku yi kwaɗayin shugabanci za ku nuna kuna son shugabanci mutum kawai shi ya ga ya zama shugaba ya ga ya zama jagora ka sa wanda Allah ke kaskantar da su sai Allah ya sa masu son su ga ana bin su haka sai na Umar yake cewa duk wanda ke so ya ga mutane sun biyo shi ir wulakantacce ne ai wulakanci na ce kai kada yake bi kawai kai ake bi dan kawai kana da wani abu na shugabanci a ba haka ya kamata ba yace to za ku rika kwadayin shugabanci kuma wasatakunu nadamatan yawmal qiyamati kuma wallahi sai ta zame maku nadama a ranar alkiyama yace fa ni'mal murdi'a yace madalla da shugabanci kam a farkon akwai dadi mana yana nufin a nan duniya zaka shahara ka ga yara a firamare suna ta an ce a rubuta sunan ministoci har da kai za a rubuta ai katon hotonka can ofis din deputy director nan assistant director nan director nan VC nan commissioner can minister can gwamna duk hotunan ka ne akwai dadi kam ka ga masu research a department na history political science ana karbar tactics ɗinka da strategies ɗinka ana rubutu akai na masters da PhD in ana lissafa manyan ƙasa wala lakattin ƙasa ne ba amma har da kai za a sa ai wanda suka yi gwagwarmayar samu yanci wanda suka yi gwagwarmayar kokorar tura gwagwarmayar demokaradiyya ta farko shi ta biyu wane ne wane ne ya taɓa riƙe mukami kaza ya riƙe mukami kaza sifin wani sai ka shafi tamanin ya riƙe mukami kaza ya riƙe mukami kaza ya riƙe mukami kaza ya yi a tsakanin turawa ya yi bainar insu wal jinni har darakta ya tsakanin aljanni shi kuma yana ta jin daɗi annabi ce lallai akwai daɗi lallai sadda shugabancin nan ke shayar da kai komai naka ya koma asusun gwamnati duk motsinka ana yi ana dubawa ranka ya daɗe mai ake so annabi ce fa ni'mal murdi'a amma wa bi'sal fatima tir da bayan ka sauka tir da bayan ka mutu radda ka mutu mutum miliyan biyu a Najeriya sai an tsaga ka an ce kowa ya zo ya kawo koki ranar ba protocol da wani zai wata barazana a ce karkaiwa shugaba ƙarya ina shi kadai ne da ranka yi daɗe yana da kes a wannan shugaban a lokacin shi na taɓa kwanaki bakwai ban ci abinci ba kuma a shekarar ne a daidai kwanakin ne aka ba kamaru gudunmawar dala miliyan kaza ni kuma ban da abinci sai kuma sai a ce to kaji wace amsa za ka bayar kuma a ranar lahira wa ƙala sawaba dole a faɗa gaskiya daga nan a ɗiba ladar shi kasan ko dole ta ƙare ma a lokacin ne mutum zai nadama wai shi wata mahaukaciya ta haife shi da ya karɓi wannan shugabancin wata bakar kaddara ta kai shi sai fara cewa la'ananne wane ya ce in tsaya da wane da wane da wane madalla da wane da ya ce kada in yi ɗan ƙasa in sun gama kaf shi kenan to shi kenan an gama da kai shi kafin ma a gama shi wannan hisabin ba ƙaramin aiki ba ne ɗai-ɗai-ɗai duk mai koke kuma ya kawo ba wai sai abin da gwamnati ta fito da shi na kodari ba shi aikin shi jagorantar al'umma maslahohi biyu kake kallo ko da yaushe maslahar shari'a da maslahar mutane da bata saba wa shari'a ba to in ka kallon mulkin demokaradiyya duka biyun babu shi yasa wanda suke rike da mukami a wannan bakar demokaradiyyar wallahi ababen tausayi ne wallahi tallahi ababen tausayi ne na ɗaya dai ba manufar shari'a a ciki ta demokradiyar ma hannun riga da shari'a sannan ba maganar manufar al'umma in ba haka ba dan Allah akwai tunani kawai sai ga gwamna ya zace zai gada sama a lokacin da ƙara kuɗin mai ba mashina ba motoci a lokacin da in ka je makarantun gwamnati zaka sha mamaki ka je makarantun gwamnati ka gani fili har fili amma iska zai iya daga kwano falle biyu a shekarar goma ba a gama gyaran ba ba a rubuta ba ko kuma ko an rubuta an cire kudin wani yayi layya an sake cirewa ya zo daidai da mutuwar uwar wani a cikin ogannin an sai shinkafa an yi zan makoki an biya kanofi an sake cirewa ya zo daidai da iska ya daga gidan wani kasan akwai masallaci akwai masallata akwai makaranta akwai makaranta shine sai ya fara al'aqilu man bada bi nafsihi ko wani hadisin da shaidan ya ruwaito kuma ya ce lalle a aiki da shi amma a ka'idar musulunci ba haka ake ba a ka'ida fa yanzu ko idan aka zo aka ce an baka miliyan dubu ka raba wa mutum dubu ba za ka sa kanka ba ba za ka sa duk yan gidanku ba sai ka sa wasu mutane tukuna in ya rabu sai yan gidanku su biyu saboda su za ka iya ba su haƙuri don jarabar a gidanku ta sauka amma da iko Allah da yan gidanku za ka fara sha biyu da aka kira shi turo man nan banka turo man nan banka yan fawon nan fa da aka yi aka kama minista ne ko yana tsayen shi dubu sha biyar biyar eh ba a raina maje wuya in ba wuka ba wai da abin da zai je wuya in dai ba wuka ba ce kaza ta ce ba laifi a kawo shi amma wuka ce ba a so ta ratsa to annabi ya ce wa bi'sal fatima qawluhu ni'mal murdi'a ai awwaluha farkon shugabanci shine al murdi'a li'anna ma'ahal mala wal jaha wal ladzat domin farkon shugabanci akwai dukiya akwai daraja akwai dadi da mutum zai ji qawluhu bi'sal fatima tir da me yayewa ai akhiruha li'anna ma'ahal fashla saboda a can ƙarshe akwai me akwai daidaicewa akwai lalacewa za ga an wulakanta fashila ne ko lanna ma a halakatila akwai kisa wasu ma za iya kama su a kashi wasu za iya kama su a kashi in ka kallaban nan da aka yi yanzu in ka kalla irin kasashen su china da koriya ta kudu ko koriya ta kudu ka duba wannan shugaba wannan dan tumburburin dan bincilimin yaron nan kawun shi fa ya kashe ba kawun shi wa ko kanin uwar shi saboda ya saci wasu yan kuɗi kamar ina ga a China ne in dai ba sun yi review daga bayan nan ba idan aka baka rikon kwamishina ko minista a teluwar ka ta shekara hudu sai dubu hamsin ta bata bindige ka za'a yi dubu hamsin kawai ka kasa ba da statement ya aka yaka kashe su kasan a china ma in kai satar jarabawa bindigewa ne da wanda ya taimaka da barawan da ya yi kawai bindige sake in ka je ɗinsu za ka sami 2016 2017 18 19 20 21 har bara za ga suna faɗin list statistics na wa'in da aka kashe kawai su abin da suke so an yi maku karatu a semester yaro bai iya ba kar ya rubuta komai ya batta haka ya nuna bai gane ba ko za a kai shi inda zai yi amfani ba sai ya saka ba tunda har bai gane wannan theory to akwai inda zai aiki akwai inda zai amfani to ka duba Korea ta Kudu shi ma kana dan sakaci kudin ka suka bace shikenan kama a Korea ta Kudu yadda suke yi kamar su ma kaman ko 50 a nairan Najeriya idan 50 ta bata za a kashe mutum da su da China suna da wata al'ada in aka kama mutum ya ci kudin hukuma za a kai shi kotu in aka same shi da laifi ko da ta ce a bindige shi abinda za su yi shine duk wani site da 'yan kasar za su iya shiga su duba har a ga sunanka ta yi suspendin din sunanka saboda a mantar da 'yan kasan kai a matsayinka na maciyin amana sannan zurriyar ku gaba ɗaya ka gama zuwar masa da mutunci dan jirar da wani ya miƙe aka ce ai dan uwan wane ne ko takara ya fito zai sauka zai ce ba zai takara ba an riga an gama zubar masa da mutunci kawunsu da ya minista tenuwa biyu shekara takwas dubu hamsin ta bace kaga ma musuluncin na can wallahi musulman nana musulman nana ai Allah dai ya abin nan amma kuma mu gode wa Allah akwai hikima lalle muna kyautatawa Allah zato wallahi wata aljanna ya aje mana gundume miya sai ya woma karkashin wayannan yan gari garin wallahi lalle kam kis kama akwai shi eh tunda dai tun anan bamu yafe ba a can dai zai wuya yawo akwai wanda ana iya yafewa ka dan iya kauda kai ka ce wannan an yafe wannan amma dai wani abu malayin ka ji kwama talar ya zaka iya cewa kai kai dai wannan baka yafe ba dai yana da alaka da aqida kuna da alaka da kaza to a ƙarshe za ga akwai kisa akwai azl tumbuke mutum sai a tsige mutum kawai sannan wal mutalaba da kuma neman mutum ya kawo bittabi'ati yawm al-qiyama nauye-nauye da amanonin da ya ci a ranar alkiyama to su ne mafi hadari za a daga mutace ya al'umma wannan shine wane wanda yake da kes akan shi yanzu duka za a biyo layi ina da kes a kaza ina da kes a kaza ina da kes a kaza ina da kes a kaza ya shugabance mu ga yadda ya shugabancin za tambaye ka dan me ba kai kaza ba ayin kudin ne ba za su isa ba to sai a ce dan me ba kai bayani ba to ai kuma shine ba ai ba shi ma laifi ne so da shugabanci yana yi da bayani shi yasa kamar yadda wancan kai ke cewa tabbatar da maslahar addini da tabbatar da maslahar al'umma shi yasa shugaba zai iya zuwa majalisa ta fitar da doka cewa za a yi kaza in kasa su ce su ba sa su su za a yi mawa dole a bari yanzu ba jam ake yi ba a ka'ida inda shugabancin gaskiya ake yi za mu yi tamu ba ita muke so a yi ba ba ita muke so a yi ba ba ita ba ce hanyar tantance wanda zai iya shiga jami'a to da sai a kallon maslahar mu sai a bai tunda da ba maslahar addini ba ce a can amma abin da ya shafi maslahar addini in yan kasa suka ce ba sa so ba a kallon su yan kasa suka ce su suna ga ai masu dokar da za ta halasta zina cewa ba za a yi ba kaga LGBTQA+ ba za a kawo ta ba kenan wannan yarjejeniyar suka je aka ce an sa mu hannu a samu ko duk ba za a kawo ta ba saboda ta saba maslahar addini ko da al'umma na so so da haka maslahar addini ko al'umma ba ta so haka za a yi shugabanci da kuma maslahar al'umma wadda ba ta saba wa addini ba sai shugaba ya rika kallon waɗannan masalih din sai ya tabbatar wa al'umma da su za ga wasu kasashen irin na turai din suna kokari su ga cewa sun kamanta yace wannan hadisi rawahu al-bukhari al-imam bukhari ya rawaito shi wa qala alayhi salatu wassalam ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace in shi'itum an ba'tukum anil imara in kun so zan ba ku labari game da shugabanci wa ma hiya wai menene shugabancin nan ne wai me ke ma a ciki ne awwalu ha malama farkon shugabancin nan zargi ne kowa zargin ka zai kaga yadda ya haske kaga yadda ya sai kaza kuma ma ko baka siyan ba dai sai an zarge ka ai duk su ne kaza wasani ha nadama abu na biyu da zai biyo baya nadama wasalisuha azabu yawmil qiyama illa man adala na uku shine azabar ranar alkiyama sai wanda yayi adalci wannan hadisi ne na Auf ibn Malik radiyallahu an sai wanda ya adalci wanda ya adalci bai da matsala kwata kwata zai kubuta kuma zai sha yace wannan hadisi rawahu Tabarani fil Kabir wa huwa fi sahih al Jami'i walau kana al amru qiyaman bil wajibi in al'amarin ya zama tsayuwa ne da wajibi na al'umma wa hamlan lil mas'uliyya da kuma ɗaukar nauyin shugabancin fi maudi'in la yujadu man huwa afdalu minhu a wurin da ba a samu wanda ya fi cancanta fiye da shi ba ma'abazalil juhudi tare da baza kokari wajen nemowa wan nushi ko kuma ma'abazalil juhudi tare da iyayen kokari ga wanda aka tilastawa din wan nushi da yin nasiha da neman shawara wal adli da adalci to ya halitta a karba mana idan ba wanda zai iya sai kai har fosta kai har fosta kai za ga magabata sun shayin haukan ƙarya domin su kaucewa shugabanci don kada su karba to amma in ba yadda ka iya lalura ta sa sai kai kuma idan ba ka yi ba za ta fada hannun wani mugu to sai ka karba kama fa'ala yusuf alaihi salam kamar da annabi yusuf alaihi salam ya aikata wa qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun ali yace idan la kulna in haka ne to za mu ce an'im wa akrim ma dalla kuma Allah ya kare girma yayi ka karba je ka kai walakin al'amura fi kafirin min al'ahayani sai dai yadda al'amarin shugabancin nan yake a mafi yawan lokuta ragba jami'a fi zi'ama kwaɗayi ne kawai da ke jan mutane don samun shugabanci wa takaddama alal afdali da kuma shiga gaban wanda ya fi cancanta galiban wanda ya fi cancanta ba zai iya ma fitowa ya maganar ba yanzu ko yanzu kana so in kana so ka gyara kasan abu ne mai sauki hukumar zabe ba sa allowance allowance su malam rushe hukumar baka da bukatar ta kwata kwata baka da bukatar ta gundumar basawa da munan da falladan da layin zomo angorimi angon biso da sauransu ana so ba da kansila ba wani rigima zai ba falladan su kawo da tawa guda biyu layin zomo su kawo biyu nan ma mu kawo biyu angon biso su kawo daya angorimi su kawo daya ka hada kansu da tawa tara sai an ba ku awa 48 ko kuma an ƙara muku zuwa awa saba'in da biyu tun duk inda yake amsa sunan basawa ward ku je ku zaƙulo mana wa ya kamata a naɗa kansila su kuma su baza lissafin su su yi tuntuɓa nan garinku akwai wani amintacce da akwai wani bawan Allah me yake yi to wallahi yana nan a ɗan gefe haka yana sai da karas eh ai ma gaskiya yana da amana don shi ko leda mara kyau baya sa maka ai ba ma za ka san wannan ba ai yar mu ma yake aure ai ni tare da shi muka yi mu'amala kaza ai ni makoci na ne naka tattara wannan bayani kawai sai a tura local gamma sai a sanar basawot mai sai da karas kawai na zaune an daura kada sai a ce to congratulation na tabbatar zai dauki farantin shi ya bar wurin saboda ya san bala'i ne amma haka za a zo a yi ta lallashin shi ka daure kai shekara biyu ne kawai shekara hudu ne kawai haka shi ma ciyaman haka za a yi kowace gunduma ta kawo mutum uku dattawa uku sai su haɗu su talatin da uku a sabon gari su fitan mara da ciyaman kowace lokal gaman ta kawo dattawa biyu su haɗu a jiha su fitar da ware zama gwamna in ya so a cikin ciyaman da aka gama naɗowa iya cewa to wane mu ɗauko shi daga ƙaramar hukuma kaza mu ɗauke shi daga ciya mu dawo mu ba shi gwamna su kuma karamar hukumar a sake ba su assignment su sake fitan mana da wanda zai kwafe makwafin shi malam awa ya 72 kwana uku an gama zabe har na shugaban kasa har na shugaban kasa ka san ko in yaje zai kokari ya kiyaye zai kamanta zai iya abin da ya kamata amma yayi poster ya sai form an ba delegate ko wani yaro malami ya tashe su a aji me kake so ka zama wani ce pilot kai me kake so NDA yake so kai me kake so wani yaro yace delegate yake so ya zama daidai lokacin gana mun zuwan na tunubu aka ce delegate yace ya fahimci a delegate nake kudi dare guda ko pilot ne kai ta jarabawa amma dalil ko baka iya hada baki ba takardar ma za ce zamu maka tikin karɓa gana mu zuwanka waya an daban maka yaro bai rike wuta shi dalige yake so yi wai wani kwas ne dalige aka ce ba dalige da jami'a ba wani kwas dalige to kila zai da political science ya karanta manubanization in akwai yadda ake manuba kila ba akwai wani kwas ne na manuba don ya karanta wannan zai iya dalige kwarai lallai kam akwai abin tausayi gaskiya ga wanda nauyin al'umma yake a kai shi wa alaikum assalam eh daga matakin gunduma har
suna da haƙi a ce yadda ake ɗaukar cewa shi shugaba ya zama an ɗauki ɗawainiyar al'amarin shi eh wannan suna da nauyin a ba su wani abu
a su ba aikin kuɗi za su yi ba sai dai ɗan ɗawainiyar wasu abubuwa in an zaɓe kan ce za ku yi zama ya dace a ɗauke ka a kai ka sai ya muku abinci ɗan daidai wa daida saboda galiba in ka ce yanzu a kawo dattawan da za su yi a ƙaramar hukumar ai za ka ga ko ba a yi musu abinci ma ba za su damu ba ba neman kuɗi dama za su zo ba shi za ka ce nagari dattawan kirki kuma ya ka naɗa shugaba duk ɗawainiyar shi ya halatta ɗauki nauyi amma gwargwadon nauyin da ke kan shi aka naɗa wani kansilan basawa matan shi misali hudu aka ɗauko wani daga can gundumar shi kuma ko auren fari bai yi ba salarinsu da bambanci salarinsu da bambanci shi wannan ƙarshen wata sai a bashi ko duk sati biyu a bashi katan ɗin indomi ko da risho ko silinda ko 2 kg ne ta ishe shi shi kuma wancan kaga sai ka bashi katan din taliya da hudu dan aiki ya gudana yadda ya kamata wannan fa koma ba aya kamata a hankalta mutum yayi kiri sai za ka ga hankalin ma lokaci bai da hankali wa gambi ahli al-huquqi huquqahum da kuma tauye wa ma'abuta haƙƙi haƙƙinsu mana galiban masu neman shugabanci a yanzu suna tsallake ko suna kau da kai daga wanda ya fi su cancanta a garin kuma sun san da shi sai su ce dole sai su saboda a ciki akwai tauya haƙƙin ma'abuta haƙƙi wattinsarin bi markazil amri wan nahyi da ƙoƙarin ganin ya ɗare madafun ba da umarni da hani a ce shine number one citizen a local government a jiha a ƙasa shine kaza shine kaza shine kaza yana da bicu power in ya zartar ya sainin ko kuskure ne ba za a gyara ba an riga an wuce wurin kenan in ya faɗa magana haka za a ɗauke ta ita yaɗawa ana wane ne to irin wannan yake so in ya zo taro za ga shi shine babba musamman irin tsarin mai yanzu ga manya ba sa zuwa da wuri ko ka ce masu goma ba za su yi ba ji abin da ya faru a katsina ko sarki ya yi latti wai tun da shugaban ƙasa ya riga ya shiga ba zai shiga ba fadawa kuma suka fara fasa gidan ko da nama ba fade tsawa yana ba fade na ramawa yana ce mashi uniform bai fi uniform ba eh uniform bai fi uniform ba rigar dogari ma uniform ne da haka ba za ka ce kana ma abin nan ba kamata ya shugaba ya zama shi zai fara zuwa wane? eh da ya latte ba? ya fi mashi kawai ka juyo ga rabu da su ai kana da uzuri tunda ba ɗabi'ar ka bacci da ya kamata ya mutum uzuri kuma su suka fi kowa latti don an yi sa'a yau ka zo da wuri su da za ga wani wai sai an aika wai da wadawa suka zo wai shi bai kamata ce shi ne ya fara zuwa ba ya iso wane ya iso bai iso ba wane ya iso bai iso ba shi goma za a fara fa har sha biyu bai iso ba to ran kai daɗe gashi nan muna jin motsin shigowar shi sha biyu da kwata sai to bari mu taso sai dai ya zo shi ne alfa an omega in ya zo yana gama jawabin shi ko yawaye shi kenan shi wani wannan yake so duk wannan sai an tambaye mutum shi ne nauyin shi ne amanar su mutanen shi suka zaɓe ka ko shi Allah ya jarabce ka da wannan bala'i dan kai masu ina abincinsu ina ai ai alkulliyatul khams ake so ka tsarewa mutane duk shugaban da ya kasa tsarewa al'umma abu biyar kawai ya shirya wuta ka tsare masa addininsu ka tsare masu mutuncinsu ka tsare masu rayukansu ka tsare masu dukiyoyinsu sannan ka tsare masa nasabarsu har zina karkabar yayi ka zo ka shiga kai ruwa kai tsaki a gyara zamantakewar aure aqidar su ka tsare masa ita ya zama ana rayuwa bisa aqida ballanta na rayuka ballanta na rayuka duk rai daya da aka taba dan tambaye har shugaban kasa kana ina aka kashe wani a wani lungun ƙauyen saƙo a jiha kaza in ya ce bai sani ba wanda ya kira ya zaɓa wa kanshi wuka ne don me ka karɓa ka san ba za ka sani ba ai ba bacci aiki ne ya same ka eh na sani wani mataki ka ɗauka ai turawa sun ce ba a kisa kama suke so su kashe wani suke so su kashe wani suke so su kashe wani saboda ya karya ajandar su kuma kai kana sane kai ma kila sun maka barazanar kisan in ba kai musu wani abu da suke so ba kenan ba su za ka ji ba sai ka ga mutum ya tashi kam da nadamar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa daga manufar da ta sa mutane ke so su zama shugabanni yanzu hannun riga take da manufa ta addini to wannan dai shine nukuta ta farko karkashin hubbu zuhur son shahara da son fice daga ciki son shugabanci da kwadayin mutum ya zama wani babba daga cikin manya to saboda yanayin lokaci sai mu wa alaikum assalam eh
Eh, kamar shi da wata suke suke gudun shi a cikin wani gari